السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتوكل على الله إنك على الحق المبين akan wannan gaba akan wannan aya wato zai kasance aya ta 79 a cikin wannan sura mai albarka ta suratul namli a kuma wannan rana mai albarka da ya kasance 18 ga Ramadan wadda ya 1441 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan biyar a miladiya 2020 wannan rana mai albarka za mu tashi akan wannan aya insha Allah tawakkal Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka dogara alallahi ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan bayan an yi bayani cewa a an bai bayani akan wannan abin da ya shafi janibi na manzanci da janibin wannan littafi mai mu'jiza wanda littafi ne mai tabbatarwa mai tabbatar da abu biyu wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin littafi ne mai shiryarwa jin kai kuma ga mu'minai to sai ya zamanto ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da ake bukata wa alallahi wa tawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah tabaraka wa ta'ala ya dace ku dogara in dai kun zamanto ku masu imani ne duk abin da mutum ya kama yana ga zai iya masa rana sai ga abun ajizi ne abun ba'ifi ne wato gajiyayye ne mai rauni ne amma idan mutum ya rike halaran Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamanto shi ne wannan an riƙe lamarinsa kuma ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa akan cikin duk abin da yake bukata innaka alal haqqil mubin hakika kana kan gaskiya wadda ta kasance mabayyaniya wannan shine wato illan tawakkali kenan wato tunda kana kan gaskiya ba abin da ya kamata ka rika sai dai ka riƙe Allah tabaraka wa ta'ala wato riko da gaskiya gaskiya da'iman haka take sai ta yi halinta wato sai ta tabbata gaskiya din nan ayya cewa malamai suke cewa umani ta mada ala ala quwwatihi faqad falla wa duk wanda ya zamanto ya dogara da karfinsa yana karfinsa ya isan masa to ya karya kansa da kansa umani ta mada ala malihi faqad faqad kalla duk wanda ya dogara da dukiyarsa to shi kuma ya karanta kansa da kansa saboda abin da ke hannunsa ai mai karewa ne ma inda kun ya fado ma inda lahi bakin wa man itama da ala jahihi faqad zalla duk wanda ya dogara da matsayinsa martabarsa alfarmarsa yana ga aishi muddin ana kan wannan kujera da su ake yi ai ba wani abu na zilla ko ihana ko wani abu wanda ba haka rai ya so ba wanda zai riske shi to dan ko faqad zalla yayi wa ya kaskantar da kansa sannan bayan haka umani atama da ala ala ilmihi faka fa umani wani tama da ala ilmihi duk wanda ya dogara akan ilminsa nan kuma ya kasance ya jahilta da lamarinsa gaba daya domin ilminsa mukayyadi ne akwai abin da bai sani ba to amma duk wanda ya zamanto ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamanto babu maganan kaskanci babu maganan karantawa babu maganan karewa babu maganan jahilci a cikin lamarinsa saboda ya rike abin da ya zamanto wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da igiyan Allah tabaraka wataala to tabbas ya hadu da tabbatuwa kan shirya zuwa ga tafarki wanda ya kasance madaidaici na'am
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك domin kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusmi'ul mauta baka jiyar da wanda ya kasance matacce wato nan rana har yanzu ana kan janibi na yau manzo Allah tasliya ne ta sai sai ta masa da hakurkurtar da shi akan isar da wannan sako saboda haka yadda mutum wanda ya zamanto ya mutu baya da wani hasisi baya ji baya gani baya baya magana baya iya sansa na wani abu baya iya dandana komai duk waɗannan hawasul khams guda biyar nan sun yanke wanda da shi dan adam a zahiri yake kama abubuwa abu da ake kira five sensory organs guda biyar inna to duk nashi ya yanke to tunda abin ya zama to haka to karka ka aika ka yanke kauna akan waɗannan mutane waɗanda suka zama to zukatansu an yumke zukatansu ba za su yi imani ba wato sun zamanto maldaba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya rufe zukatansu ya yimke zuciyar da saboda kafircin su duk abin da ake nema su gani ba za su gani ba domin makafi ne duk abin da ake nema su ji ba za su ji ba saboda su sun kurumce ba sa ji a haka suke wato wala tusmi summa ba ka ji yadda wanda yake kurma addu'a idan kira idza wallahu biri wato lokacin da ya juya ya ba da baya wannan haka abun yake so wanda ya mutu shi mutuwa kala biyu ne akwai almautul hissi akwai almautul ma'anawi akwai mutuwa na al'ada wadda aka saba gani haka mutum ya fadi ya mutu a marsura a ji abin ne shi wannan mutuwa ne na hissi amma akwai mutuwa da ake kiranta almautul ma'anawi mutuwa ta ma'ana wannan mutuwa ta ma'ana shine Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana cewa aw man kana mayitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha a Allah tabaraka wataala ce yanzu wanda ya zama to matacce mutum ya zama to matacce man kana mai fa hayna sai muka raya shi to wannan rayawan mutuwa ne da ake nufi na ma'ana wato ya mutu ne saboda bayi da imani rashin imani shi ya mai da shi matacce fa hayna kuma sai aka raya shi ya zama to mai imani shikenan da ya zama imani to ya zama to rayayye wannan mutuwa ne da ake kiranta mutuwa ta ma'ana saboda haka so da dama za ga waɗanda suka zamanto wasu imani ba ga sana ta sarrufi a zahiri da su amma duk abin da ake nema su amfana da shi ba sa iya amfana da shi saboda wa ma tumnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun da gargadi da aya mu'jiza ta yi tasiri akan wanda bai imani ba har abada ba za ta yi ba za ta yi tasiri ba duk abin da ka nuna masa za mu ga irin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya na yanayi na jarrabobi daban-daban wani lokaci a yi iska iskan nan ta dinga tumbuke bishiyoyi da gidaje da motoci irin hurricane din nan wanda zai zama to iska ta fitina a dinga ba da notice ana cewa iskan za ta shigo a cikin awa kaza tana gudun kilomita kaza ana ba da yadda take ana cewa mutane su tashi su bar wurin kenan wasu samu su tashi wasu kafin su tashi ta iso amma in abun ya zo kenan ba za a ga abun jarrabawa ba ne fa a wani abu ne kawai ya faru saboda haka daga an wuce kuma sai a riski wani abu an ga irin wutan da ya faru kwanakin baya da watannin baya a australia nan ma jarrabawa ne ga irin wuta da yake fitowa irin volcanoes din nan wanda yake inda yake cin duwatsu ka ga yana ruwa wuta yana gudana yadda ka san ruwa ke tafiya a kan a cikin a makwarari haka haka abubuwan suke faruwa to duk abin da ya faru sai ya zamanto su bai zamanto wani abun mamaki ba ko wani abun izna abun lura saboda sirrin abun ba imani tare da su wato saboda haka ba kasance za ka shiryar da su ba wanda ya kasance ya kurumce daga sa'ari ko da gaskiya idza wallau idan suka juya mudbiri ne suka ba da baya wama anta bihadil ummi wama anta bihadil ummi an dalalatihim إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون نعم وما أنت بهذه الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله تبارك وتعالى هل ينزو يا رسول الله وما أنت بهذه الأمي baka kasance zaka shiryar da wanda ya kasance makaho ba wato shirya anan makancewa a shi ma makancewa na ma'ana ake nufi anan ba makancewa na hissi na zahiri wanda aka saba gani na mutum ya samu illa a ido ya rasa idan ba wannan ake nufi ba a zuciyarsa ta bace ta zamanto ba ta iya kama shirya fa inna halata mal absaru walakin tamal qulubul lati fi sudur ba idanuwa waɗannan maganai guda biyu na zahiri ake magana a kai ba a abin da ke makancewa ya cutar shine gani na zuciya ainul basira wannan sai ya zamanto ba za ka shirya da makaho wanda ya ɓace da ganin gaskiya an balalati wato ka raba su da ɓatar da suke kai ba in tusmiu ai ma tusmiu si mai kabulin ba abun da kake jiyarwa ji kuma na ji na aji a karba wato ba magana an ji ya wuce ba a'a rawai zamanto rabbana ya zamanto sami'ina wa dana ba sami'ina wa asaina ba ya zamanto mun ji mun bi ba wai mun ji mun ki ba ana nufin si mai kabulin ji na ainihin karba to duk waɗanda suka ji shirya suka karba sai ga abun ya yi tasiri ya haifar da ɗa mai ido an samu natijan wannan karban alkhairi shikenan Allah ya karɓi mustattalin ga imani ga amalu salihi wa sanqulu lahum min amrina yusra da sannu kuma za mu sanya musu wato sauki a cikin lamari wato sai zamanto koman su ya canja ya canja salo saboda sun samu shirya illa man yuminu bi ayatina sharadin wanda zai ji ya karbi shirya ya rabu da bata sai dai fa wanda ya imani da ayoyinmu wannan ayoyi guda biyu kamar yadda muka sani an ce aya yakan dauki al'ayatu shar'i ko al'ayatu kauni ayatu shar'i sune waɗannan ayoyi na Qur'ani waɗanda wasu malamai sun ce sun kai 6214 a wa ayatul kauni kuma shine halitta na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wani lokacin ya ce mana afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard shin bara su ba dubi yadda Allah tabaraka ta'ala ya halitta halicci sambai da kasai a cikin lamari ba ba za su yi irin wannan duban ba a falayan zuru na ilal ibili ba za su dubi raƙumi ba a wani wurin Allah ya kama da kudarin zuma sai a dubi kudan zuma mana aya ne a wani wurin Allah tabaraka ta'ala ya ce a dubi kuda kuda din nan da muka sani kamar da magana suratul hajji Allah tabaraka ta'ala ya mana maganan kuda a can bakara mun ga yadda Allah tabaraka ta'ala ya mana magana kan sauro inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah a cikin kowane abu fi kulli shay'in lahu ayatun a kowane abu yana da aya tadullu ala annahu wahid wanda ke shiryarwa cewa shi din nan shi ɗaya ne tabaraka wa ta'ala guda ɗaya tilo wanda ba masa tarayya duk abin da ka gani a zai nuna maka Allah ne domin kowane abu tajallin Allah ne yake tasiri a kansa sai ya zama wani abu inda Allah zai jaye tajallinsa shikenan sai abun ya zama to kawai ba shi da ba shi da ma'ana yadda ka san anguwa akwai wuta da komai da komai abu ɗaya za a je a taba sai ga duk anguwan akwai wuta amma kai gidanka ba wuta daga an je a taba wani abu a jikin fiyus din shikenan me ya faru ba wutan ne babu ba kai ne baka da wani wani ala wani sinadarin da zai zamanto ya taimaka maka wurin samun wannan alkhairi to sai ya zamanto waɗannan ayoyi na na abin da ya shafi kauniya na zahiri da ayoyi da suka zamanto a shar'iyya da ayoyi na qur'ani ko duk ana bukatan ya zamanto abun izna abun lura a cikin a cikin lamari na mu'amala illa man yuminu bi ayatina fahum muslimun sai wanda suka yi imani da ayoyin mu suke ji ji na lura ji na ainihin tadabburi na su ji su yi tunani akan wannan abun su yi duba kuma nazar itibarin duba irin na mai duba yayi lura ya ga abu kuma ya fidda karatu a cikinsa yadda ka san ake ake ake deductive approach idan ana rubutu na, na research wadda za a fidda wasu wasu hukunce hukunce a zaro su daga cikin irin analysis da aka yi aka fitar sai ya zamanto an bada sakamako an bada hukunci to haka wadda ke da imani yake fita cikin abin da ya zamanto bata saboda lura da waɗannan ayoyi fahim muslimun sannan kuma suka kasance masu miƙa wuya ai mukhlisu na bi tauhidillahi masu tsarkake wa Allah kadaituwarsa tabaraka wa ta'ala a matsayin sa na ubangiji saboda sun ga abubuwan da ake kira ad-dalailut tauhid dalilai hujjoji da yake nuna cewa shi Allah din tabaraka wa ta'ala shi kadai ne babu baya da abokin tarayya sannan kuma sun ga dalilai wanda ya shafi fil mabda'i wal ma'adi akan abin da ya shafi farko fararwa kenan wal ma'adi da inda zai zama to makoma duniya komai dadin ta duk yadda abun yayi kyau mutum ya san wani abu ne wanda ba ba mustaqirri wanda ya zama to mai tabbata ba marrun la maqarrun wuri ne mai ba mai tabbata ba wurin wucewa ne to tunda wurin wucewa ne imma mutum ya ce shi yana ga shi ai zai tabbata to a yayi wa kansa ganganci domin a duniya duk gidan da ka gani a gida a duniya ba gidan da ba taba mutuwa ba na'am babu wannan gidan in dai gida ne za ka ga ina waɗanda suka kafa gidan ka je ka tambayi ina kakansu ina ya shiga ina ya bari shi kuma ina kakansa shikenan sai ka ga cewa dai mutuwa ta shiga gidan ko ta taba a cikin iyaye ko taba ta taba a cikin rassa waɗanda suka zamanto ya'ya da jikoki da abin da ya kama da haka ko wannan sai ya zamanto wannan dala'il ne hujjoji ne akan kadaituwa na Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma akwai dalilai na abin da ya shafi a ke tabbatar tauhidin Allah akan abin da ya kasance nubuwa annabta mutum ya zo da labari dama shi nabiyu ko nabi'u wato an ce nabi'u minan naba'i ne wato wanda ya zo da labari idan an ce nabiyu shi kuma minan nabuwati ne wato wanda ya zamanto madaukaki to saboda haka za mu ga duk sunan yana iya ɗauka maɗaukakin ne kuma mai zuwa da labari ne na gaskiya daga Allah ta baraka wa ta'ala har yanzu aga abubuwa na ahwalul kiyama da ayati sa'a abubuwa da za su kasance na yanayi na tashin kiyama da kuma su alamomi da in an gansu to a zauna a kan shiri to waɗannan duka su za su tabbatarwa mai imani sai ya zamanto ya miƙa wuya ya san ba a jayayya da Allah ta baraka wa ta'ala a cikin lamarinsa shi Allah ta baraka wa ta'ala ayyayi hukunci to miƙa wuya ake yi saboda haka in an miƙa wuya kuma an samu abin da ake bukata idan kuma mutum ya ji cewa wai yana da wani ja ko yana da wani kaikayi a zuciyarsa to Allah tabaraka taala ya ce imanin babu shi fala wa rabbika la yu'minuna wata yi hakkin ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu tasliman ba za su yi imani ba zamanto masu imani ba sai sun mai da kai mai hukunci akan abin da ya faru a tsakaninsu na jayayya bayan nan kai hukuncin kuma sai sun ji cewa ba su da ja wato abin da kai din nan ya yi daidai saboda haka sun miƙa wuya miƙawa to daga nan shi kenan na wai za ka alƙawulu وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم لأن الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah tabaraka wa ta'ala ce za wa qal qawlu alaihim idan lokacin da wa'adi na ubangiji ya tabbata ya kusato wato shine bi ku isa'ati kusantowa na lokacin tashin kiyama ko kuma alqawlu anan ya dauki azaba wadanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi hukunci cewa azaba kusa ta tabbata ko kuma wadda za a yi saukar da ita kan kafirai saboda wannan abun da yake bijirowa domin tashin kiyama in yazo ai abu biyu ne nal abrar lafi nayim wa inal fujar lafi jahim shikenan ni'ima ne da azaba kawai wasu su shiga ni'ima har abada na'imun muqimun wasu su shiga azaba ta har abada azabun muqimun shikenan an gama ku sai Allah tabaraka wataala ce idan wadin tashin kiyama ya kusa akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za mu fitar musu da wani abun mamaki shine za mu fitar da wata dabba ita wannan dabba sai ta zamanto azimal manzar wadda ta zamanto babba in ka ganta yanayinta sai ta jefa maka wato firgici da tsoro wato wadda lamarinta kuma mai ban mamaki ne an sifanta ta a hadisai cewa ita wannan dabba ta nakata salihu tsayinta zira'i 60 ne zira'i 60 kaga dan adam an ce maka ga dabba tsayinsa zira'i sittin kamu sittin tsayi ko yanzu ka gwada za ka ga abun yana da yawa sannan za ta kawai mil arba sannan tana da kafafu guda hudu yadda ka san na dabbobi amma tana da wasu irin abubuwa na launi na dabbobi wadda ya saba da yanayi wadda aka, aka sani wadda ake gani a jikin dabbobi din to saboda haka an ce za ta fita ne daidai lokacin wala'a ana cikin dawafi wasu suna dawafi an ce annabi annabi Isa yana daga yana yana cikin dawafi shi ma a nan harami sai kawai ke abin nan dutsen safa wanda yake gefe kansa kan wurin sa ayi din nan a daga a cikin wannan dutsen za ta fito eh dutsen safa kenan sai ya kece sai kenan sai ta fito daidai lokacin walaha shikenan ta bayyana wato idan wannan abu ya faru shikenan wato lokaci manya daga cikin asharatu sa'a wato waɗanda ake irga su to ya fara bayyana kenan wannan an ce min al-ardi ay min al-makkati za ta bayyana ne daga makka wannan a wata riwaya ta ardu ta'if wato daga daga ta'if ne an ce za ta a amma abin da yafi zamantowa rajihi shine da akan maganar dozin safa din nan saboda yawanci malaman tafsiri kamar su qurtubi su allusi da sauransu su tabari duk akan haka suka tafi cewa wannan shine ya firin jaye kuma idan ta bayyana din nan za ta zo da abubuwan mamaki eh an ce daga ciki za ta zo da sandan annabi Musa a hannunta tana da sandan annabi Musa za ta zama zo da khatam Suleiman wato da zobe nan na annabi Suleimanu alaihi salatu wassalam sai ya dalmanto kuma tana da wani abu mamaki har yanzu la yudrikuha dalibun wa la yafutuha harib mai neman ya riske ta ba zai iya riskanta ba mai neman ya gudu mata kuma ba zai iya guje mata ba so kaga ita ba a riskanta kuma ita ba a iya guje mata saboda haka duk inda ta yi ita tana tasarrufi kenan tabribu bil asafi wajhil mu'min za ta bugi fiskan mumini ta rubuta masa ta tufihi muminun a rubuta masa wannan mumini ne shikenan ga wani kuma ta dauki sandan ta bugi fiskan shi a rubuta masa kafirun ga shi kenan sai ga mutum aina an haɗu a kasuwa ɗaya wannan ya san shi wannan kafiri ne wannan mumini ne eh kowa kuma ba wai abun nan kaman wani ink ne wanda za a ce irin ka san mutum yana son ya rashin gaskiya in ya je ya zabe da lokacin da babu kyakkyawan shiri zai dawo idan goggoge dan wannan ink din saboda ya sake komawa yayi to irin in an rubuta wannan abun mutum ba zai kankare abun yana nan yadda yake subhanallah tukallimuhum za ta zo tana musu magana wato an ce bil arabiyyati ko bil ajamiyyati za ta yi magana da larabci in mutanen larabci suke yi in kuma ajamiyanci suke yi wato yaren da ba larabci ba bai bayi shikenan nan kuma maganan su za ta yi za ta yi kuma za su fahimci abin da za ta faɗa annan nasa kano bi ayatina la yuqinun Allah tabaraka wa ta'ala ce haka abun yake wanda suka kasance ba su imani ba kanu sun kasance bi ayatina da ayoyin mu la yuqinuna ba su kankance ba abinda ake faɗa din nan wato ba su imani akan haka ba wato suna jin sa ne kawai kamar ana faɗa dai faɗa din in an faɗa aka wuce ai shikenan amma haƙiƙanin lamari in kaga aikin wasu wato ko ba su ce maka ba su imanin ba aikin su ya nuna cewa ba su imani din ba na
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون نعم الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون الله تبارك وتعالى رانا تاشين قيامة wato ka tuna musu yauma wani wuni wadda nahshur min kulli ummati za mu taro daga kowace al'umma faujan wasu tawaga na jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga cikin wadda suka karyata ayoyinmu anan ana ana nufin ar-ru'asa'ul matbu'un wadda suka zamanto su ne kamar jagorori wadda suka jagoranci a mutane akan bata suka tabbatar da su akan wannan wannan bata din su kuma aka samu ko mabiya ainihin wanda suka zamanto su mabatattu suka bi su kamar yadda su mabiyan za su fara uzuri su bada su fara bada hanzari wanda ba zai amfani ba inna da ana sadata na kubara ana fadallu na sabila Allah mun bi manyan mu ne mun bi wanda jagororin mu ne suka raba mu da hanya na kirki yake abaratin bi faini min al'azabi Allah ka wato musu azaba rinki biyu wal'anahu la'anan kathira sannan ka musu la'ana mai girma a me ya faru ai wai sun bar su sun bar da su ne ta ai li kullin dhaifun ai dukan ku kowanne biyu biyu za a masa su da suka batar da ku kuka yadda kuka bata kuma da suka bar ku kuka zamanto halifofin su akan bata din ai kun bar da wasu shikenan to haka abun yake to saboda haka sai ya zamanto lamari ya zamanto ya lalace saboda babu imani a wannan ranar Allah tabaraka wa ta'ala sai za a tara su wato a taro su a kewaye su a cikin abin da suke suka kata aka aka tara su din nan fahim yuzaun ya zamanto an tara su a gaggi an tara su an tsere an a wannan wurin kuma an nisantar da ababe duk wani wanda zai zamanto abu na na na ludufi an nisantar da shi daga gare su wato suna nan a filin tashin kiyama wadda mun san dai hadisai da dama sun kasance a sun yi bayanai akan ainihin yawan adadin na filin tashin kiyama na mutane wato sahu 120 ne wato mutane sahu 120 nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahu 80 duk al'umma ta ne sahu 40 shine sauran al'ummun da suka gabata to haka za su zamanto za a kewaye su zawun ya zamanto an yi saboda kasar al'adad yawan su wato za a kewaye su a yi bayani akan abubuwan da wadda za a musu hisabi a yi maganin hisabi waɗanda ba sa hisabi ba a musu hisabi ma zama a idon al'arshi shikenan nan kuma su samu wannan alkhairi din Allah matalla minhum da dai irin waɗannan abubuwa da kowa akan gurgudun martabarsa da matsayinsa wato haka abun zai kasance na hatta idza ja hatta idza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun na'am حتى إذا جاءوا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما ذا كنتم تعملون har dai lokacin da za su halarci wannan fili na mahashar wurin da za a yi wannan taro idan sun zo kal sai Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya zai ce musu akazzabtum bi ayati shin kun ƙaryata ayoyi na wato sune anbiyayi annabawa na mufajatin Allah zai gaya musu cewa ga abin da ka aikata saboda haka mala'ikun sun ga mutum ma ya shiga zafata ai ba kuma annaba ba su zo muku bane alam ta ci kun rusulun ba to manzanni ba su zo muku bane suka muku bayani kaza da kaza filla filla kan irin wannan a a abin da ya faru lakin haqqat kalimatul azabi alal kafiri wato azaba dai kalmar azaba ta tabbata kan wanda suka yi suka yi kafirci cewa sai sun fada cikin wannan wannan azaba wannan narko din ko kuma walam tuhidu biha ilma wato ba kasance kun kewaye da sani akan haka ba wannan lamari wato sun zo sun hadu kuma ana tambayan su wato akan abin da suka kasance a yanayi da bayanan da aka musu tunda sun samu ainihin karyatawa sun ki gaskata abin da ya zama a gaskata amma za ku tunta marun ko kuma dai me kuke kuka kasance kuke aikatawa ne me aikin me kuka yi har ya ja muku irin wannan fitina wannan ana nunin cewa ana musu taubihi zargi ne abin da suka aikata an san abin da suka aikata su ma sun san abin da suka aikata kuma su ma da kansu za su faɗa cewa sun gani sun tabbatar amma a ba su dama su koma su gyara amma ba zai yiwu ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa za su ce rabbana absarna wa sami'ina farji'ina na amal salihan inna muqinun Allah mun ji mun gani mun tabbatar a me da mu gyara yau kan ba inna muslimuna ko inna mu'minuna ba inna muqinuna yau kan mun tabbatar yaqinan cewa an ce za a yi tashin kiyama ga wurin tashin kiyama ya zo to ai ba sun shiga kamar yadda kamar 18 ne daga su sai gola babu maganan cewa a dawo duniya a ce za a gyara wannan laifi da aka yi a'a saboda in an isa yau mahshar ayi batun aiki ya kare ranar sakamako ne ranar duk mai hankali ya san ba ranar girbi yake shuka ba yawa mai in za kayan aiki ma daban-daban ne lokacin shuka ai sungumi ake dauka da sauransu ko a lokacin girbi kuma abubuwan da ake amfani da su a girbi daban da wanda ake amfani da su a shuka saboda haka alan gaba ɗaya ma ya canja yanayin ya canja wa waqa alqawlu alaihim wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun وقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الله تبارك وتعالى yace har kalmar azaba ta tabbata a kansu wato bima zalamu saboda abin da suka yi zalunci su suka zalunci kansu fa wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ai baya zalunci inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azima shi Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci daidai da kwayar zarra in ma kyakkyawa aka yi hasana to sai ya saka ya ribanya ya ba da lada da yawa daga gare shi saboda haka bima zalamu saboda abin da suka yi zalunci fahim la yandikun a ranan kuma ba za fa su yi furuci ba wato bil itizari na cewa su yi wa su ba da hanzari cewa ai ga abin da ya faru saboda sun shagaltu azabar da ke kan suke cikinta ta ya wuce maganin su ce har za su yi suna neman dama a ce za su ba da uzuri ko za su ba da wani hanzari a cikin abin da suke ciki wannan rashin hujja din ya kasance bayan sun fara cikin wannan azaba ne wannan kuma bai kore cewa akwai inda za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki eh Allah wallahi mun rantse ubangiji ba mu taba yin shirka ba mu taba yin tarayya ga Allah ba ta to a duniya ku yi ƙarya a nan ma ku yi ƙarya shikenan al-yawma nakhtimu ala afwahihim shikenan a ranar sai a like bakunan su ya zamanto an yi silin baki ba zai magana ba shikenan gabobi su yi magana wannan shi yasa zamu ga wani wasu wuraren za a ce ba za su yi magana ba wasu wuraren a ce za su yi magana ya za su roƙi maliku cewa a musu sauki a kawo musu abin da ya shafi ɗauki akan wannan hali da suke ciki maliku ya ce inda kuma ki su ku dai masu tabbata ne a cikin wannan azaba har abada Allah ya kiyaye a wani wurin za su ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ce musu iksau fiha wala tukallimu ku yi shiru kada ku sake magana to su yi ne fahim layan da kuna din cewa ba za su yi magana ba to wannan dama shi yanayin tashin kiyama da yanayin yanayi ne mabambanta daga faran farawansa har zuwa ƙarshensa to shi yasa ayoyin suke zuwa mabambanta ba wai ana samun tanakuli ba ne ba warwara ba ne a ce wuri kaza za su yi magana wuri kaza a ce ba za su yi magana ba a ana itibari ana lura ne da yanayin inda ba za su yi magana ba da kuma inda za su yi magana na alam yarau alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم ألم يروا أن جعلنا أي أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا bani labari shin ba su gani ba ne ai in alifi ya zo da istifami aka kawo lam ai hakika kat wato hakika tabbas sun gani wato an naji an laila mun sanya ai mun halicci ƙasa abin nan dare liyaskunu fi domin ya zamanto lokaci ne na nisuwa lokaci ne na hutawa wasu a samu bacci a samu hutawa a sa kaya marasa nauyi saboda huta na masu batan bacci hutawa ne sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya sanya wannan har mufsira ya zamanto rana kuma lokacin wuni shi kuma lokaci ne da ake ganin abubuwa ake tasarrufi kowa yana ganin kowa ana tafiya cikin yanayi wadda ake bukata saboda nahara ma'ashan rana kuma lokacin neman neman yadda za a rayu ne wato za a samu ainihin asbabul ma'isha hanyoyin da ake rayuwa a kansu a rika wadda yake sana'a ya je wurin sana'a mai kasuwa ya je kasuwancinsa mai kiwo ya je kiwo mai ofis ya je ofis da dai sauransu to nan an yi maganan a galabiya ne wato abin da ya fi rinjaye mafi rinjayen hutawa da daddare ake yi mafi rinjayen neman abinci da rana ake yi akwai waɗanda kuma su akasin haka waɗanda su ranar ne suke hutawa dare ne lokacin neman abincinsu amma dai an tafi da abin da ya fi zamantowa agalab wanda ya fi rinjaye shi aka yi magana da shi akan wannan akan wannan gaba inna fi zalika laayatin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan a cikin wannan lamari a cikin wannan ikon Allah tabaraka wa ta'ala wato akwai ayoyi masu yawa inda a ce dan adam zai rayu a ce rana kawai za a yi ai kaga akwai matsala inda a ce dare kadai za a yi to da an samu yanayi wani irin wani yanayi na na wadda dan adam zai shiga cikin hali na kunci amma sai ya ga saboda haka abun Allah yi kuma sai zama to shine maslaha zaka ga ko da yanayi kwanaki muke tari da wani yake cewa a inda suke kusan suna azumi kusan awa ashirin da ɗaya ne a bana to kaga sai ka ga yanayin abun mamaki saboda yawan ranar to munan awa sha hudu sha nawa ma sai ka ga mutum ya fara ɗan caccanja kala saboda yanayin kayan aikin sun ɗan ragu likawun yuminun saboda wadda suka zamanto masu imani wato akwai aya akwai abun izina akan ikon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abun da ya shafi dala'il na tauhidi dalilai na kadaita Allah tabaraka wa ta'ala akan maganan tashin kiyama aiko manzanni jujjuyawan dare da rana ya musanya duhu ya shiga cikin haske haske ya shiga cikin duhu haka saboda a nuna mana da ya zamanto dan adam an yanke masa hanzari an yanke masa duk wani uzuri da zai iya bayarwa na cewa ai bai gane bane ko ya samu wahami ne ya dan samu rikicewa ne amma sai aka kawo ayoyin muta'addida wato suka zamanto ba guda ɗaya ba kaza an nuna masa kaza an nuna masa to sai dai kuma in ya doru akan son zuciyarsa nan kuma shikenan sai tabbata kan haka na wa yawma yunfaqu wa yawma yunfaqu fi as-sur fa fazi'a man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah وكل أتوه داخرين نعم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم وكل أتوه أتوه داخرين نعم.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yau a wannan dai wuni a wannan ranar tashin kiyama din nan yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin wannan kaho a shi wannan kaho yana hannun israfil shi wannan kaho an ce duk jikinsa kofofi ne duk jikinsa gaba daya sai ya zamanto aikin israfilu shine yana rike da wannan kaho umarni kawai yake jira a bashi shikenan sai ya busa a ciki to idan yayi wannan busa wannan busar da ake magana anan na suratul namli ana magana annafqatus annafqatul ula ne wato busa na farko fa fazi'a man fis samawati wal man fil ardi sai gaba daya waɗanda suka kasance suke sammai wa man fil ardi waɗanda suke kasai gaba daya sai ya zamanto sun shiga cikin hali na tsoro sun shiga ainihin hali na na firgici nan an ce akwai nafkatul fazai akwai nafkatul sa'iki nafkatul faza'i wato wanda zai shi ne wanda yake jefa tsoro so ya jefa firgici wato abin da ke faruwa kenan a wasu ko a wani kaulin aka ce ai annan naf- nafkatul faza'i shi hiya nafkatul sa'iki wannan busa shine wanda ya zamanto da za a bace gaba daya sai abin da Allah tabaraka ta'ala ya yayi yayi istisnai akan haka akwai riwaya ta Abu Huraira wadda ta zo cewa akwai nafkatul faza'i shine wadda ta fadawa cikin firgici da tsoro na biyu sai a samu nafkatu saiki busa wadda ita ce da kowa zai kowa da kowa zai mutu sai abin da Allah ya yi istisna'i su jibrilu su mika'ilu da sauransu a sannan kuma bayan wannan sai a samu nafkatul qiyami wato busa da uku wadda za ta zamanto ita ce ta tayarwa wato wadda za ta zamanto komai zai tashi kenan wa manata salisatal ukhra a wanda sai zamanto illa man sha Allah sai wanda Allah tabaraka wataala ya istisna ya doge cewa ba za su mutu a wannan lokacin ba kamar jibrilu da mika'ilu da israfil da shi mala'ikan mutuwa azrail a ibnu abbasin yace da shuhada'u wato waɗanda suka zamanto shahidai waɗanda dama su wato a hayawun inda rabbihim yurzaqu suna raye kuma ana arzikta su a wurin ubangiji an ce suna cikin wannan illa man sha Allah an ce da hurul ain wanda suka zamanto a mateku wanda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye su ya tattalin su a aljanna saboda suka yadda suka yi imani an ce da wanda suka zamanto a suke da haƙƙi na kulawa a shu'unul kazna wato na taskoki akwai da ke zamanto mai kula da aljanna irin ridwan akwai mai kulawa da wuta irin malik wato shi su ma haka suna na wannan lokacin akwai hamalatul arshi mala'ikun da suke dauke da al'arshi to nan su ma suna na a wannan gaba din ainihin nafkatul fazai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kullun dukkan su wato ko waɗanne bayan dai mutuwansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a tau za mu kawo su za mu halarto da su wato dakhirin za su zamanto suna cikin kaskanci wato za mu halarto da su gaba daya hadirun al-mawqif sai sun zo wannan wuri wato kuma sun yi dawo bil inqiyadi wa ruju ilayhi sai sun zo sun miƙa wuya sai sun dawo babu wanda za a ce ai baya nan eh wani uzuri ya rike shi Na'am.
eh amma ya aiko wakili a ai tashin kiyama ba a tura wakili No.
a babu babu ai ko wasu tarurruka za a ce maka in ba ka samu zuwa ba ba a tura proxy No.
a ce ka tura wani ya je ya wakilce ka in dai ka je ka je in baka je baka je ba kawai to tashin kiyama babu maganan wani yayi wakilci a wannan wurin kowa yana wurin saboda haka maganin zuwa tashin kiyama da maganin waɗannan a- ahwal na, na hali da tsorace-tsoracen da suke wannan lokacin to shine kawai yi wa tafiyar a gata da yi wa tafiyan tsari da yi wa tafiyan shiri Na'am.
in mutum zai yi tafiya to ana ga shiri yake yi ko da mutum wani abu ne kaga ya dan sayar dabba ya daure sai ga masu hankali su ta malam ya muka ga zaka fara kiwo ne ce ai ka san ina da iyali ai tana da ciki wata biyu muka ce to gara fara shiri A- saboda ya san yana da wani kes a gabansa ko kuma nan gaba kaɗan yana da matsalan abin da zai taso na layya ko kuma wani abu yana dai da wani target yana da wani abin da ya sa a gaba to mu abin da ke gaban mu gaskiya ne a matsayin mu na masu imani dole ne mu tsaya mu yi wa abun shiri mu riƙe abun yadda ya dace kowa ya iya iyawansa yayi kuma kaman yana yi kuma dan adam ya san kansa wal insanu ala nafsihi basira ka san kanka ka san abin da ka gyara ka san abin da ka bata to wanda aka bata a gyara wanda kuma ake yi kyautatawa a cigaba da kyautatawa sau sai a samu ainihin sakamako mai kyau na'am fatar jibal وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون نعم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله تبارك وتعالى وترى الجبال ذاكو قدوازو waktun nafka wato lokacin da za a yi wannan busa din ta sabu ha jamidatan sai kai tsammanin sandararren abu ne sabita wanda yake tabbatacce a wurinsa baya motsawa ta haka dutse yana zaune baya zuwa ko ina yanayin zafi baya canja shi yanayin sanyi baya canja shi yanayin bazara kaka wane ne canjawan yanayi sai ka ga abun haka yake wai ya ta murru marar sahabi amma a wannan ranar sai ka ga tana gudu irin gudu na girgije wato fi sur'ati ta wurin gaggawa wato wannan ya zamanto aka kawo irin yadda za ta kasance wato duwatsun ai ba ba gudun kadai ba sai an mai da su kal ihnil manfush yadda ka san ainihin a auduga wadda aka cire wadan wannan ainihin guriyan cikin cikin da ke cikinta wato haka za ta zamanto ba ta da wani nauyi shikenan an maida ita har ta zamanto haba a mansuran ta zamanto kura abin shekewa Allah ya ce sun Allah wannan aiki ne fa na Allah tabaraka ta'ala shi kuma aikin Allah tabaraka ta'ala wanda yayi sai kaga yadda yake din ya bambanta da halitta gaba daya allazi atqana kulli shay shi Allah tabaraka ta'ala wanda ya kyautata duk komai duk abin da ya halitta sai kaga lamarinsa ya bambanta da sauran mutane shi yasa ma ake cewa duk abin da aka halitta sifan mai abin da wanda ya halitta yake tasiri akan wanda ya yi wannan abun zaka ga an ce misali in kwado ka ga dai dan karamin abu bawan Allah bayi da wani karfi da wani tasiri mai abun nan mai cika ido amma idan wani jarrabawa ya taso sai ga yana dan kokarin sai bar wurin eh a ko wuta ne ya kama ya za a yi eh ga yadda mutane ke kokarin fita shi ma yana dan kokarin fita amma inda za ka ga wasu abubuwa da ake da su a gidan masu tsada na miliyoyi motoci da sauransu inda za a yi kuskure a ce ga mota amma an rasa ina kiɗin ta ya shiga ana ji ana gani ba abin da za a mata dai a bata ta kone saboda wanda ya yi ta ajizi ne ita ma ta zamanto ajiza ne ba za ta yi komai ba wanda kuma ya zamanto Allah tabaraka wataala shi kuma halittansa sai zamanto abidin itqanin nan da hikibarsa da kyautata halittan yake tasiri akan halittan yasa za ka ga ana tafiya za ka ga mota ta ta fashe ta fita ma wani lokacin sau da dama ya faru amma za ka ga mutum duk iya gudunsa duk iya gudun sa ba ga mutum yana gudu kafansa ya fa ya fita ba eh ya yi iya gudun sa ya je wuraren wasanni na duniya olympics da sauransu a ya ci ya ci ya ci a kaza ya ci a kaza ya ci a kaza duk iya gudun sa ba kafansa ya balle ba me ya faru saboda wannan sun Allah allazi atqana kulli shay'in wato halitta da Allah tabaaraka wa ta'ala da ya kyautata komai a cikin halittarsa innahu khabirun shi Allah tabaaraka wa ta'ala mai bada labari ne bima taf'alun da abin da ya kasance kuke aikatawa da abin da aka aikata na zahiri zahirul af'ali da ba da na badi ne wanda suka boya da duk Allah tabaraka wataala ya yi ihada ya san su kuma zai bayani akan su na'am man ja'a من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون na'am man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wahum min faza yawma izin aminun Allahumma jalla minhum amin man ja'a bil hasanati wanda suka zo da kyakkyawa wato shi ne kyakkyawan aiki wanda suka zo da aidin la ilaha illallah suka zo da ita suka zo da kayan amalu salihi to falahu khairun minha suna da alkhairi mai yawa sama da abin da suka kawo su sun kawo daya Allah zai bada goma a wani wurin Allah tabaraka wa kaman Allah tabaraka ta'ala zai bada 700 kamar yadda muka gani a bakara akan babi na infaki masul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sal habatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wannan har zuwa 700 sannan ya tabbata cewa shi a wannan sakamako yana bambanta ne har dai yadda za a je gaban da inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab har a bawa mutum ma sakamakon da baya girguwa baya kidayuwa nan aka yi maganar cewa ana fassara hasana anan da la ilaha illallah a tafsir sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tafsirin shawul islam radiyallahu anhu fi da tafsiri ya fassara wannan aya yake cewa ai ita la ilaha illallah ba hasana bace ita hasanul hasanati ita hasanul hasanati ne saboda haka abin da ya fi zamantowa umumi da shumuli hasana ya zamanto ayyuka gaba ɗaya alkhairi ya zamanto sun haɗu a cikin wannan hasana a baya ta kalmar shahada ita ce sama da duk wani abin da yake da kyau ya tafi kowane abu kyau saboda haka inda mutum ya je da ita sai tarin jayi komai ya sa lahira duk mutum rigiman da mutum ya ɗauka ya tafi da shi in dai ma'asiya ne sabo ne ba ya je da kaya ne wanda suka zamanto na kafirci ba to la ilaha illallah sai tarin jaye wannan abun wannan haka abun yake wahum sun kasance kuma min fazai yau mai zina cikin abun da ya kasance tsoro na wannan ranar aminuna sun kasance cikin waɗanda suke cikin aminci an je lahira mutum a cikin kayansa an duba akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan aiki yayi kyau amma idan aka bincika ayyukansa gaba da aka ga duk yawansu ba la ilaha illallah a shikenan ya zamanto وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا gabatar da aiki wato kuma Allah ya mai da aikin kura abun shekewa ba za ta yi amfani ba na'am man ja bis sayyi'ati wa man jaa bis sayyi'ati fa kubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun na'am wa man jaa bis sayyi'ati فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة ود يزو da mummunan aiki sayya anan aka ce ashirku yau Allah tarayya a wurin bauta fa kubbat wujuhum fi nari Allah ce za mu kifa sakon su akan a cikin wuta wato yadda kaza ake faduwa a sujada haka za a kifa fiskokin su suna mubashara da ƙasa a wannan ra da wuta a wannan wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce hal tujzauna ai ma tujzauna ba a saka musu da komai jaza'an sakamako illa ma kuntum ta'malun sai abin da ya zamanto suka kasance suke kuke aikatawa nan ya zamanto shi ubangiji sakamako yayi kuma hukunci yayi wanda ya zamanto jaza'an wifaqan sakamako daidai aiki mutum yayi hasana ya gas ya samu hasana ya lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka yi kyakkyawa su samu aljanna su samu ma sama da aljanna din shine an-nazaratu ila zatil aliyati wanda suka yi mummuna kuma wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha wanda ya mummunan aiki ya samu mummunan sakamako to saboda haka sai ya zamanto ko a duniya zaka ga ana biyan ana ba da sakamako in an je karba sai ka ga waɗanda da aka ce musu wanda suka yi aiki ne na kirki daga ƙarshe sai su je su karɓi sakamakonsu amma waɗanda da su 'yan ta'adda ne sun yi wa ƙasa ta'addanci ana neman su ba wai ido a rufe ba ido a buɗe ma neman su ake yi ko ta ina misali mutum ya zamanto yana cikin wanda suke kan laifi da ake kira treasonable offense an yi ya yi laifi na cin amanan ƙasa wanda an kama shi shi kam falatus al'ana sabil jahimi ayin an kama mutum ya yi abin da ya shafi wa ƙasa ta cin amanan ƙasa shi kan dama hukuncinsa shi ya sani ba sai an gaya masa ba to saboda haka ba za ka ga mutum ya je beli a cewa ya ya je belin waɗanda suka yi niyan ku ne amma su ba su mutu a kodin ba amma an kama su mun zo mu yi belin su ai ba a beli ba bailable offense ba ne ba laifi ne wanda ake ɗaukan beli ba to an je lahira kaga ana neman a yi wa mutum ceto ana neman a masa gudunmawa ya je da wani abu ne na alkhai na ainihin ma'asiya ba kafirci ko yi wa Allah tarayya cikin bauta ba Allah tabaraka wa ta'ala ce zai wannan sakamako ne gurgurdan abin da aka aikata na'am qul innama umirtu إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين نعم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين قل يا موسى يا رسول الله إنما أمرت أن أعبد an da ya umarce ni an abuda na bauta wa rabba hazihil baldati ubangijin wannan gari a matsayina na bawa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi faqul fihi ma qad shi la taktashil kufra in dai ka ce annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne to ba abun da kada kai ji tsoron fadawa kafirci ai ka kore kafircin kasancewan ka ce masa shi bawan Allah ne kada kai la taktashil iqra kada da kai maganar cewa ketare iyaka ne ka ko ka kai inda ka tsallake inda aka ce a tsaya a'a shi manzon Allah bawa ne amma abdan mufaddalan bawa wanda Allah ya fifiko ya zamanto wal abdu haqqan wal anamu abiduhu fa kulli ya muktaru kulli ladal jadas shaykhul islam yake faɗa shi Ibrahim Yas a cikin diwanin sa wal abdu haqqan shine bawan Allah da ake kira al abdul hakiki bawan Allah da hakika duk sauran halitta bayi ne majazan amma bawa na hakika shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka kasance mini ya mukjaza babbe wa kulle ya muktaru kulle ladal jadas ka kasance mini har lokacin da zan samu kaina a kabari ya rasulullahi da zaman doka da samu shamaki tsakani na da kai to wannan bauta Allah ya gaya mana ka gaya musu a wani wurin qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ka gaya musu in dai ubangiji yana da da wanda ya kamata a ce ɗansa ne an danga na masa bunuwa to aini ne farkon wanda ya fara bauta Allah tabaraka wa ta'ala to ni ne fi dacewa yin sandan kenan babu shi yawwa ai bai cancanci ya rikida ba tabaraka wa ta'ala saboda haka ni bawa ne da nake bauta wa ubangijin wannan gari Allah zai harrama ha wanda ya kasance ya mai da shi ta harami ba a zubar da jini ba a abun nan ba a yanke bishiyoyi ba a wuri ne haraman aminan wa man da kalahu kana aminan wanda ya shiga ya samu aminci saboda haka da'uni annoba ba ya shiga wannan garin ba a samun fitintinu wadda suke suke mamayan kasashen laraba da suke shiga cikin waɗannan haramai ne wato haka Allah ya tsare waɗannan wurare da tsarewansa wannan ke nuna mana cewa waɗanda suke guluwi suke zurfafawa har ma su tsallen da suke yake fidda su musulunci su dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi na na na uluhiyya to shi dai ga abin da Allah ya ce masa kul inna ma umirtu an a'budu abin da aka umarce ni ɗaya daga ciki shine in bauta wa ubangijin wannan gari shine garin makka saboda haka babban fitina ne mutum ya ji duk yadda yake jin shi yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kai shi matsayin cewa shi yana bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi dan adam abu biyu suna cutansa mujawazatul haddi fil mahabbati wa mujawazatul haddi fil adawati wato ketare iyaka cikin soyayya da ketare iyaka cikin ainihin abu cikin kiyayya su abin da ya cuci nasara a ya cuci ya cuci a nasara shine soyayyar su da annabi isa ya cuce su ba kiyayya bane cuce su saboda sun so shi har ya zamanto sun daga shi daga matsayinsa na bawa suka mai da shi na ilahi abun bauta to nasa abin nan yahudu su kuma abin da ya cutar da su a wannan janibin su kuma kiyayya ne su kuma suka suka ki annabi isa suka muna na shi suka bata shi suka soki matsayinsa har suka ce shi ba dan aure bane waye mijin maryam shikenan kaga duk wannan sun cutar saboda haka bawa ya zamanto yana da wato tafiya akan abin da ya zamanto tsari wanda ya zamanto bai saba da na shari'a ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce har yanzu wala kullu shay shi ubangijin nan da Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala da za a bauta wa dinnan shi yake da komai kalkan wa mulkan abidan wato shine ubangijin komai fa ba ka ji an ce rabba hazihil baldati ubangijin wannan garin ba a ba garin ne kadai ba ba bawa daga cikin bayinsa ba a'a ubangijin komai ne ta ta wurin halitta ta wurin mallaka da kuma ta kasancewansu bayi in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda wato duk abin da ke sama da ƙasa wato mulku da malakut wato bayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin sannan an umarce ni in kasance cikin musulmai waye wanda suka zamanto masu miƙa wuya ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ma tsarkake ibada a gare shi kamar yadda mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ga ya mana cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba mu umarce su da wani abu face su bauta mana sarkake wannan bauta gare mu to wannan haka abun yake umirtu ana kuna min muslimin wa an atlu al-qur'ana wa an atlu al-qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأنا أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين الله تبارك وتعالى yace har yanzu a cikin umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yake hakaito mana shine na dawwama akan karanta wannan Qur'ani tilawatan karantawa na dawwama kiran halitta zuwa ga imani an ta wurin amfani da wannan Qur'ani a matsayin mu'jiza ta kuma sifa na Allah tabaraka wa ta'ala kuma mana nemi tsinkaya na nemi duba a cikin dukkanin haƙa'iku na abubuwa da taskoki na asiran Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan Qur'ani saboda haka ya zamanto akan fassarar wannan aya ya zamanto Shal Islam radiyallahu anhu fi riyadi tafsiri yake cewa duk abin da ake nema na ilimi na ibada na alkhairi na duk abin da ake nema yana kunshi a cikin wannan littafi duk wani saboda haka ya zamanto bayan Allah da suka kai matuka idan muka ga mutum ya kai matuka a cikin zanibi na walittaka sai ga da'iman ba ka raba shi da karatun Qur'ani imma dai da mushafi wanda shi aka fi so saboda duba din ma ibada ne sannan kuma ko kuma ka same shi tilawatan lokacin da Sayyidi Abdul Karim Nayazi wannan dan jaridan nan da ya sabu ya hadu Shaykhul Islam anan funduka shubra ai da yaje ya ce ya same shi da mushaf da Kur'ani yana karantawa cikin suratul araf wannan sai zamanto duk bayan Allah da suke kan gwadabe na shari'a haka suke tafiya wa an atluwal qur'an an umarce ni na karanta qur'ani kuma ya zamanto na tafi akan koyarwa na qur'anin wata bima yuha ilaika wato ka bi abin da aka tabbatar da kai aka maka wahayi a kansa kuma ni ta dafa inna ma ya ta dili nafsi waɗanda suka shiryu to sun shiryu ne fa in mutum ya shiryu ya shiryu ne saboda kansa amfanan wannan shirya ba zai amfani kowa ba ne kamar yadda mutum ya ci abinci ne in kar ya ci mana idan bai ci ba ai shi ne matsalarsa ce to shirya an ce mutum ya shiryu ya shiryu to yayi wa kansa ya amfani kansa wa man dalla wanda ya bata kuma faƙul inna ma ana minal munzirin ka gaya musu cewa ni dai ina cikin masu gargaɗi na masu cikin masu gargaɗi ne akan wannan gaba wato ba wani abu in ana illa nazir wato in anta illa nazir wato in baka kasance ko wani daga cikin mai tilasci ba a'a ka zamanto mai gargaɗi ne wa ma anta alaihim bi wakil wa ma anta alaihim bi jabbar baraka ba su zamanto kai wakili ne mai sa ido akan abin da suke aikatawa ba ba za ka kasance kai mai tilasci ne sai sun yi ba a'a manta alaihi musaitir wannan haka abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kenan kai mai gargadi ne wato wa ma'alar rasul illa al balagul mubin na'am wa qulil hamdu wa qulil hamdu lillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله كتي يا رسول الله godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala daga jala'ilun ni'ami da daqaiqin ni'ami da wato abu ni'imomi manya da wanda suka zamanto zurfafa wanda aka sani da wanda ba sani ba duka ayi godiya akan haka alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah sai yurikum ayatihi ubangiji zai nuna muku ayoyinsa alqahira wanda take da rinjaye a duniya shine min alqatli was asri da kuma abin da ya shafi samun rinjaye wurin yaki da kama fursunonin yaki wanda za su zamanto an samu rinjaye a kansu sannan daga ƙarshe kuma fatarifunaha za ku san waɗannan ayoyi yadda suke kawarik ne wato abubuwa ne na keta al'ada wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu ubangijinka bai kasance mai rabkana ba a cikin abin da ya kasance ake aikatawa wannan shine ƙarshen wannan sura wanda ya zamanto a suratul namli wadda insha Allah gobe za mu shiga wannan sura ta suratul qasas wadda za ta zamanto ita ce ta gaba dama haka suke a wurin saukarwa daga shu'ara sai namli sai qasas to kuma Allah ya rube ba da annan sura da cewa kada bai zamanto mai rabkana ba shol islam radiyallahu anhu yana cewa aslu kullu bala'in al-ghaflatu asalin kowane fitina a duniya wadda za ta cutar a duniya ko lahira shine al-ghafla wato rabkana ko mutum ne zai maka sane sai ya kula cewa hankalinka ba tare da kai ka dan samu dan wani yankewan network na dan sakan kadan shi kuma sai ya aikin sa to shi yasa wa mallahu bi gafilin Allah shi bai kasance mai mai rabkana ba kuma kuma Allah ya ce mana wala takum minal gafilina kada ku kasance cikin masu rabkana Allah ya kiyaye mu da rabkana Allah ya tsaya mana Allah ya bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfa mana da mu amfana gugwaba wannan wata Allah ya mana wannan kunci Allah ya yi mana wadannan jarrabobi Allah ya sa mu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan makoma da kyakkyawan karshe البر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين